wannan majalisi mai albarka mai alkhairi muke tattaunawa akan al'amura na addini kama tun daga ibadodi bangaren tauhidi bangaren abu da shayi mu'amala ta yau da kullum wanda wannan dukansu yan uwa musulmi ana gabatar da su ne diba da gudu tare kuma a tsira tare idan ba a manta ba a wancan sati muna mun tattauna akan mas'ala ta zamantakewa musamman bangaren abin da ya shahi wani irin sifofi ne shari'a ta musulunci ta hangarwa ‘ya'yanta game da mazajen da za a auren musu da ‘ya'yaye mata, haka kuma ka tattauna akan sifofi na mata na gari wanda shari'a ta musulunci ta ba da umarni da kuma ainihin shawara bangaren abin da ya shahi ainihin aurensu, wanda muka ce wannan iya daga cikin manya-manyan matsaloli da al'umma suka samu a kai diba da idan sun tashi yin aure suna yin gaba gadi ta hanyar sha'awansu da ra'ayinsu da tunaninsu ba tare da sun bi karantarwa ta alkur'ani ba ko kuma karantarwa ta annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake sa in an yi aure a dinga samun matsaloli da rigingimu da tashin hankali da wasu ma za a iya cewa bala'o'i domin akwai gidan auren da zaman da ake zaka iya cewa bala'i ne duk a yayin da zai zama to miji zai tsine wa matarsa ya zazzage ta ya zaki ci mutuncinta ya zagi uwayenta haka ita ma ta masa mummuna addu'a ta zage shi da ci mutuncinsa ta zagi uwayensa to kaga wannan ba zaman alkhairi bane zaman bala'i ne ake to duk a yayin da ya zama to an bar wannan karantarwa ta annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inda za a je a fada kenan a sannan ɗan uwa musulmi muka ce wannan karatu karatu ne mai silsila za mu tafi da shi da taimakon Allah subhanahu wataala akan bangarori jawanib na wannan bangaren abin da shahi zamantakewa gabar zamu tattauna akan ta ƴan uwa musulmi zamu tattauna akan abin da ke haddasa mushkiloli a cikin zamantakewa na aure farkon abin da zamu fara tattauna akan sa ƴan uwa musulmi zamu fara tattaunawa akan bangaren abin da ya shahi idan an yi aure idan an yi aure ana samun matsaloli da suke gittawa ko ma kuma kansu ma abin da ke kawo ma matsalolin rashin samun auren ma da kansa insha Allah kenan matsalolin da suke fara suke suke sawa a samu yawaituwar matasa da yawa a cikin al'umma babu aure da kuma yawaituwar ƴan mata a cikin al'umma babu aure da kuma zawaru wanda wannan ƴan uwa musulmi abu ne wanda ya zamanto ma'rufun bil mushahada idan ka dauki a cikin al'umma mu a yanzu zaka iya samun gida guda ‘yan mata budurwu wanda sun isa kowace a wanke ta a kai su gidanta za a yi samun wani gidan ‘yan mata uku wani gida hudu wani gida biyar wani shida wani bakwai akwai gidan da har takwas ake samu wannan wai iya abin da za mu iya bayyana wani kan mai mubalaga gida a sami ‘yan mata kowace ta isa a wanke ta a kai ta gidan mijinta guda takwas amma suna nan a zaune babu zancen aure yau ko gobe ko jibi ana nan ana rayuwa dole a samu bala'o'i dole a samu musiba dole a samu yawan zinace zinace a cikin al'umma haka kuma ga samari saurayi ya shekara 30 ya shekara 35 ya shekara 40 ma in bu mi mubalaga ba har sama da haka wanda ya zama to shi ma babu aure mi ke kawowa wasu musibu da suke gittawa wa al'umma wanda kuma mafi yawa musulmi su suke haddasa su to insha Allah akan wannan matsala za mu tattauna akai tare da mu akwai Sheikh Dr. Bakar Alhaji Muhammad tare da mu akwai malam mas'ud bai samu zuwa ba ala ayi hali zamu fara da ainihin wannan gaba doktor malam abakar daga cikin matsaloli manya-manya da suke faruwa a cikin al'ummar mu na wanda ya bayu akan samun yawaituwar samari da ƴan mata wanda ba manta ba so da yawa za ka ga wata mace ta bugo maka ta ce mala a ta addu'a shekara goma sha biyar tana nan tana zawarci ba wani wanda ya fito da sunan aure wata shekara goma dan masu shekara biyar shida bakwai za ga ma karamin karamin mudda ce mace shekara goma a gida ba miji ka san ko ai malam sai in an ji tsoron Allah kuma watan da karancin shekaru ko abin da ya kama da wannan sannan ga ƴan mata nan wata yarinya tana ganin yadda yadda yadda ta sama wajen so hudu ko so biyar ko so shida ita ba a zancen ta ba in wani ma ya huto sai a ce ale mana ga yake ga yake ga yake duk wannan ma ba hujja bace ba duk zamu tattauna akan waɗannan matsaloli to a iya abin da dai a na iya hangowa daga cikin manya-manya matsaloli masu kuma wanda za ka iya rabawa kai wanda su ne muke son tattauna a kansu na farko daga cikin manya-manya matsaloli suke kawo haddasuwar samun yawan 'yan mata ba aure a cikin al'umma mu shine hujjar cewa yarinya boko take yi ta samu miji a ce ba za a mata aure ba boko take yi sai ta kare boko ita ko mace za damuna ce wannan bokon da kike kuka ce sai ta yi to sai ta zo ta kare boko ta samu aikin kuma a lokacin nan samarin da wanda suke masu neman auren ba sa kallanta ba sa ganin ta a matsayin wata macen da za a yi aurenta a lokacin saboda mace damuna ce lokaci ne duk a yayin da ta wuce shekarun da mutane suke bukatan aurenta suka wuce kawai suna kallon ka wata ƴar uwarsa ce suke tafiya da ita ba samari ma ba ko kallon ta kai kin zo sayan wani abu an ga cewa baba gashi kina ganin ke ba ba dattijo bace ba sannan na biyu tsadar sadaki a cikin al'umma tsadar sadaki a cikin al'umma yana bayuwa game da samun yawaituwar ainihin matasa babu aure sannan da abin da ke biyowa bayan bayan bayan bayan sadakin na daga bali daga mutum su akalla yaƙi ko ya so sai ya kashe mafi karanci jika hudari hudu wannan mafi karanci ne to sannan su kansu uwayen in ka ɗauka su da su aure da SS ga wasu ababe na taqalid da adat wanda Allah ma anzalallahu biha min sultan na bangaren valis kaga na bangaren abin da shi kai gara a zo a sayi bahun shinkafa bahun masara bahun kaza bahun kaza gado bangaren matala bangaren cilada ta bangaren he an yanka maraki an zo duka waɗannan ababe zamu zo mu magana akan su shin akwai su a cikin shari'a ko babu sannan abu na hudu shine bangaren abin da ya shafi guri na yawayewan uwaye uwaye suna so wanda zai zo aure ƴaƴan su ya zama to mai kuɗi ne mai dukiya ne ana jiran abin da ba aji ba haka shi ma wai har a bangaren mazan ma labari ya zo mana an ce akwai ubannin da masu kuɗi ne amma kana ji in ƴaƴansu maza sun tashi aure sun ce ka aka musu diyar matsiyaciya ko diyar matsiyata su ba su so su gama dangi da matsiyata wai saboda wai kamar mai in ka in ka aura musu za su zo su rinka neman taimako a gunka da agaji ni ba da cewa za su yi amfani da surkantaka da abin da kama da wannan wannan shine insha Allah za mu tattauna akai a cikin waɗannan gabobin me za ka magana akan su insha Allah
alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Sheikh Malam Mustafa ka faɗi kusan usul ɗin da su ne sababi wajen rishin ko kuma rishin sauƙin aure ko kuma rishin yawaituwa aure game da samari da kuma 'yan mata wanda haka ne kusan kuma in muka tsaya muka lura dukkaninsu guri yake jawo su shi kuma manzala sam ya bayyana cewa ɗan adam babu abin da ke cika gurin shi sai ƙasa sai ya ji shi a cikin kabari shi ne ƙarya ta ƙare ba kullum ɗan adam in ya biya guri wallahi zai bi duk wata mahallaka duk wani sababi na hallaka mutum za ga guri ne a bayan shi to babban abin da yake kawo wannan asbab in bi shakli na guri shi namiji sarmayi yana gurin he yayi kuɗi yana gurin he mai kuɗi yana gurin he mai kyau yana gurin he kaza he kaza he kaza gurin rika shi ma ita ma kanta yarinya tana gurin he ta yi lakol tana gurin he ta fara aiki tana gurin he mai mota he ne ma wallahi mara bangaren uwaye ne ba matan bane zan wani lokaci uwaye ne ba gurin kuma shi ma lakol in ba ko ita ba sai lakol in ba amma suna sun rataya mustaqbal ɗinsu na samun arziki akan iya su kaga wannan yana daga cikin da akwai ba'af na at-tawakkul ala Allah mutum yana ganin wai zai yi talauci in iya shi bata yi ba lakwal ta kama aiki to ko da ta yi lakwal ta kama aiki ai kai ba za ta rike nauyi ya ya dora akan akan akan mijinta da 'ya'yanta in ma yin za ta yi wa yake ba ta abinci wa yake ba ta abin sha in ba ta da lahiya dalilin zuwa gurin aiki wane ne yake saya mata kuɗin zuwa gurin aikin waye yake ɗaukar nauyi to wani da shan wahala wani da jin daɗi a kwance haka bai yi ba mana kinan amma fadlan jadlan a ce eh mace ta ta yi aikin wannan kuɗin da ta samu wani ne za ta kamawa wanda ya cancanta iya mace ba namiji ba namiji kai an bai maka da maza su za su kama maka kuma barantana ma kuma ba a so ɗan adam ya zanto mutum ya zamto yana da za'af na tawakkuli ga Allah maɗaukin sarki ya dogara a rayuwar shi ga wani wanda malamai suna cewa dogara a wajen samun arzikin arzikinka akan wani yana daga cikin shirkal asas ka dogara kawai hewa ne zai kamun kaza har ma ka dinga ganin cewa daga wannan mutum yana neman su za zaka iya komai to shirka ce karama mai kake zuwa ga shirka babba Allah ke to kenan kaga kusan ijmalan ba manyan mashakil ɗin guri yake kawo kuma da akwai wani sababi da wara a zalika shine da'afu tawakkul bangaren samarin guri bangaren yawa don dogara ga Allah ma'auki sarki bangaren samarin guri bangaren yan matan guri bangaren uwaye guri to ana tunanin in samari suna da guri yan mata suna da guri ana tunanin uwaye su ne za su sako wanda ake ta in hankali ya gushe hankali yake bai doshi abinda kuma uwaye da ya hango ake cewa abinda babba ya hango yaro ko yaro yaro ko ya hau Wani da tudu ba ba zai- iya ba zai to ana tunanin su uwayen da za su maido ya- samarin da yan matan suka fi kan su hanya zurmiya ba.
so suka hi su Zurmiya.
zurmiya kan guri to kaga guri duka shi ya bata al'amuran ka kaga guri shi yake kawo tsadar sadaki a tsasa sadaki tsada tsadar baiko kudin tambaya tsadar da yake da su da wanda shi wai akwai ma kudin tambayi ma a cikin shari'a ko a al'ada babu shari'a babu abin da ya Uba- uba- cancanta shine mutum in ya ga dama ya kyautata maka a haƙƙo ma yukramu alaihi rajul eh, ibnatahu ne? Mm, gaskiya ne mafi cancanta abin da aka karrama mutum ya shi Mm.
shine malamai suke cewa mustahabbi ne ba sharadi bane ba Mm.
baka isa ba ka zo ka sharɗinta he an bani kaza he an bani kaza in Balle ya yi har a- niyya har a ce ya ma wai ba bada.
za a yi Eh.
wanda za- za ga akwai lokacin da za a zo saboda wannan rashin kuɗin Eh.
a wurin ba za a yi shi ba za a yi ba to ka gani bai kamata ba kaga kenan an sa sharadi duk abin da aka ce ba a yi ba sai da kaza kenan sharadi ne to wannan bai halitta ba a sa sharadi kuɗin da aka sa sharadi kawai na sadaki ne duk wani kuɗi da ake bada kyautar uwa kyautar uba in ya ga dama ne ya kyautata ya bada in ya ga dama in bai bada ba wallahi ni a fil mi'a yayi a nazara ta shari'a kenan in ya ga dama ne ya hangar ɗauka.
shari'a Yau.
ba abu bane wanda Allah da Yau.
kuma manzon suka wajabta ba suka wajabta kawai karamci ne takrima ce Mm, gaskiya ne.
karrama mutum ne nuna mishi an ji daɗi ne in babu in bai da hali wala Allah ya sa kin ma baka san baya aka yi ta yi service biki ke a wannan zamanin da service biki yayi yawa ta yi ɗan service biki ne ya lallaba wani ya bijil ne ma malam gadi ne yake wani gadi ne yake wani kuma wal Allah tsaron shago ne yake amma yayi kokari ya samu abin da zai nuna maka misdaqiya gaskiyar cewa yana son iyaka tunda shi sadaki malamai suke cewa in an haƙƙaƙa ma- abin da yake sunan shi shine as-sadaq yuhaqqiqu sidqar ragba yana nuna gaskiyar cewa Na mai neman ma- shi auren.
mai neman aure da gaske yake to in aka yarda cewa daga an ga ya kasu daki lalle da gaske yake aka bar duk wani abin duniya aka dogara da wa- aka yarda da wannan abin da ya bada ya isa ya nuna to Allah yake mishi albarka Allah akwai kenan a wannan gaba da kan huce Na'am.
nan Allah subhanahu wa ta'ala wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu Fuqara'a, yughnihim Allahu min fadli sai Allah ce wallahu wasi'un alim to Alim.
wannan kan kira cewa ashe mahangar cewa mutum idan ya zo neman aure sai an ganshi da dukiya wanda ba mahangar ba shi bane ba shi bane ba tabbas mutum za a iya aura mishi kaga Allah ya ce in ya kunu fuqara ya gani malamu fadli za a iya aura mishi yana ba talauka bayan an yi auren Allah ya ya yassara ya- mishi ya- ya- wanda Abubakar radiyallahu anhu a ka- a karshen wannan aya yake cewa ah, yani an jizo yani ma amarakum Allah bihi yunjiz lakum ma wa'adakum Allah akbar.
ku cika abinda Allah ya umarce ku da shi to Allah zai wucika muku alƙawalin da ya muku kaga nan Allah ya ce wa ankihul ayama yayi umarni in an nafaza wal fasalihin min ibadikum wa imaikum an yi umarni ko In yakun ayi aure fuqara.
yawwa to kuma ga wa'adin Allah in sun kasance matalauta ce yughnihim Allahu min fadli yayi alƙawalin arzuka Allah.
su to kenan kaga ba mai yari bane ba kai uban yarinya ka dinga ganin he danka yayi kuɗi babban lalacewa kuma uwaye ma na maza sai ga yin cewa me gare ka wani aiki kake yi? baka da komai ka je banda shi kai ma a aure lokacin da ya aure nawa gare shi wai ba su tunanin su wai wannan yaron yanzu in yayi aure nauyi zai tsora musu dole he kai kaza he kana da aiki kaza haka kamar yana ta dole he kana da aikin gwamnati in ba gwamnati ba babu abin da zai iya rike ka.
kuma bil munasaba shi nawa ne suka yi auren da dukiya kuma Allah ya kawo Allah Allah ya kawo masa arziki Kuma- Wa- da dukiya Eh.
a talauci ya zo nawa da arzikin kuma babu arzikin kuma arziki ya zo Ka to gani.
kenan kaga in aka ce in mutum ya ce kuma babban abin da yake kawo shine yana koma zuwa ga sababin nan guda biyu shine yawan guri da kuma raunin tawakkali ga Allah madaukakin kaga wannan Wallah.
kuma magana ta haka haka ne saboda fadan manzo sallama salatun haqqun ala Allah aunuhum Aunuhum.
da Na'am, akwai ahli.
annaka mai neman aure Yuridu Sai- yawa Allah.
kaga shi ma nan Allah ne subhanahu wataala zai kama man tabbas kaga Allah ya alƙawari zai kama mutum kiran mutum a- a a kan shi shine ya rage guri ya dogara ga Allah madaukakin yawwa in an samu kyawawan halaye da tarbiyya ga mutum to an samu dukkan gimshikai na bangaren da mutum Gaskiya.
kuma aka samu sana'a Shi yasa- ba a ce ba kan mutum kawai ya zo babu sana'a shi ba ba shi muke magana ba ana nufin Yawwa, mutum da yana aikin yin sa dai da samu.
gurgurdan sana'a ba rago bane ba eh Su dan da akwai sauran- wanda suke yin mafhumi khafi Yawwa, eh.
to kan aka ce ba he mai kuɗi ba Ba a sai mai ana sana'a.
nihin Eh.
ba he mai sana'a ba la la la Ah, yawwa.
mai sana'a wanda yake da aikin yi amma yaro dan shaye shaye dan zaman fada dan Mai wiwi bin inuwa.
dan me yake da suna mai shan shisha kullum yana gaban shisha yau yana wacce ina gobe yana wacce ina da daddare ya dinga saran lafiya yana sace kaya mutane kaga wannan baya ciki ba shi gaskiya ko kuma mutumin da yake rago ne Allah ba ku mu samu samun naku shi ne namu Eh.
kaga wannan ba a sashi Ba a sashi a lissafi.
mai sana'a ko mun karancinta ko yankan farce yake kai ko dan kwasa gwalala ne matukar halak din shi yake nema wallahi za a je inda ake bukata eh za a je inda ake bukata nawa an wanda suka yi aure eh, lokacin da suka yi aure ma- sun zauna da matansu suna sai da goro Allahu akbar amma yanzu manyan masu kuɗi akwai a nan garin akwai attajirin da ba za a mace shi a nan garin ba. in tarihi sa a nan gidan radio Yau.
amfani aka tambaye shi har goro ya saida to ka to gani duk irin waɗannan ababen a lokacin in ka ce ba za ka ba shi yan biyar dako ba nawa to yan shi kuma dako nawa na- wanda sun zama manyan masu kuɗi yanzu duk manyan shaguna na da magaram To.
su suke rike yan dako da yan tsaron shago to da yan tsaron yanzu alasan bisa ɗauki ɓangaren magani da yawa yan tsaron shago ne da sun sha shiga da akwai wanda sun sha shiga aure a ce musu ba a basu tunda ba shagon kansu bane ba subhanallah kuma yanzu Allah musu arziki Allah ya musu arziki sun yi uwayen gidansu ma arziki to kaga wannan duka shahid ne a aya ce wanda yake nuna cewa duniya ba ta tsayawa a yanda kake tunani Gaskiya ne.
kuma dole ka rage guri kuma dole ka dogara ga Allah maɗaukin sarki kaga sababi na farko tsada a, wannan aure tsada aure tun daga balis tun daga a sa wasu do- al'adu sai an ba da kuɗin tambaya kuɗin eh, kyauta kuɗin waye kuɗin waye yanzu ka ga goro ma na iya hana ajiya isa daki goro ka gani da Goro.
da sai an sayo goro kumshi biyu in ka kawo kumshi daya ana eh, a ce ba za a ce kaɗan yayi kadan sai kuma hallo ga ga tsadar balis Mm.
kaga wannan duka ababan manzala sun yayi bayani kuma wannan duka balis wa babban abin da mutane suke jahilta sai su zata balis wani abu ne daban balis juz'i ne na sadaki shine hukuncin shi shi yasa idan mutum ya auri mace bayan ya aure ta yayi da holi ko sau ɗaya ne ya sake ta bai halitta ba ya ce ta bashi balis kuma ba a yi babu ɗan rashin kunya da zai ce an bashi balis ne gaskiya ne ko da ba a sa kayan ba saboda haƙƙinta ne juz'i ne na sadakinta kinan kaga da balis da kuɗin da ake bada marara duka sadaki ne shi yasa Haƙƙi ne yanzu na ita a- matar yarinya.
yawa a ƙasa Hausa mu dinga cewa muna da a- a- a- arhar sadaki a ai jika 100 ce jika 150 ce jika 200 ne yayi yawa to in an bincika wannan balis ɗin ya kashe wata jika 700 to kujen miliyan ɗaya to ka gani ka gani min- muna da tsadar Sadaki.
mali Mm.
kenan sa- daman sadaki malamai suke cewa yana kawwanuwa ne daga abu biyu da akwai mal eh, da yake wa suna aini da akwai kuma hallo da yake wa suna eh, m- me yake wannan da yake wa suna amti'a da ake bada ko kuma eh, oh, haqa'ib ko kuma shibka a gurin larabawa to wannan su suke hatsuwa su zamto sadaki to kenan dole a yi ƙoƙarin yadda ake so a rage su zaki a yi ƙoƙarin rage takalif eh, wannan wanda bil munasaba wannan gaba da kaɗan Balis, na.
bangaren abin da ya shahi shi balis in kansa Mm, yanzu misali idan mutum ya ba da kuɗin sadaki a kadara jika ɗari a ce kyautar uwa da uba jika talatin goro jika ashirin kaga jika Na.
ɗari ɗari da hamsin ta huta a nan Ɗari da gurin.
hamsin.
mafi karanci ne wannan a talauce muke magana to idan ka ba ɗari da hamsin ɗin yanzu kuma wannan valis ɗin da za ka zo ka yi a kadara shi ma mafi karanci ka kashe jika ɗari biyar Ɗari Mafi biyar, karanci.
shine karanci.
to yanzu kuma matan da za su kai su ma sai sun ci wani abu sai sun ci wani abu su ma kungiya za a yi mata su zo su dora shi Eh, akai su a dora tafi ko a akai.
mota Eh.
shi ma in aje akwai wata nisba mai awiya da Da ake ba su.
dafawa. in in kayan ya kai kaza su ma za a hudda musu Za a wani hudda abu musu kaza.
a musu ta kuɗi a yi kaza a yi kaza in kuma nan ma yana kawo tsoguma tsoguma a ce ai sun je ba a karrama su ba Ba a karrama su su, ka gani tun duka anan aure ka hanyar musiba ta yi ta faruwa Allah ababen da muke ɗora wa kanmu Allah bai ɗora mana ba shi yasa manzo Allah sai ya ce aisar kunna sadakan aksaruhu a- a- aksar kunna baraka mafi karancin sadaki daga cikin ku mata wanda suka yi aure su ne suka yi yawan albarka duk lokacin da sadakin mace ya zamtowa kaɗan to ya yi albarka kuma a duba ga auren uwaye ma da kakanni gaskiya ne za a ga an ba da mace a jika goma sha biyar amma kuma ga albarkar rayuwa ga albarkar zaman aure a ƙarƙashin wannan auren an aihi mahargata alkur'ani da 'yan kasuwa da ma'aikata da masu albarkar rayuwa to kaga me ya kawo karancin sadaki da killatar takali kuma Umar bin Khattab yake cewa a hadisi eh kada ku tsananta wajen sadakin mata uwaye kada ku tsananta wajen a kawo sadaki da baliz na ƴaƴanku mata kuma kuma mazaji kada ku tsananta saboda idan mutum ya tsananta wajen auren mace ya kashe kaza ya kashe kaza kullum ko ana zaune daga tayar mishi laifi ko wani abu ya faru he da ya kashe kaza akan ki he da ne kaza he da ne kaza kenan karshe haka shi sadaki iya da haddi sai sadaki shari'a musulunci bata haddade shi ba bi shaklin qati bai ya da haddi wajen karanci abin da ya yi inganci bai da haddi kuma wajen sama a shari'ar musulunci ta bari abu ne musamaha daidai gwagwanin al'ada kinan kowane al'umma a al'ada su su rage sadaki daidai gwagwanin nazararsu kaga a hausa suna daga cikin mai yake wasu al'umma da suke da nau'an ma karancin sadaki to su rage a al'ada akwai al'adu na wasu kabilu da suke tasiri a bahaushen yawa kuma su ma wannan al'adun a iyakaran kansu sauran al'adu kawai kabila tubawa mai yake wasu na bare bari kabila mai yake wasu na bugaje buza yake nan zabarmawa kowa a al'ada shi daidai gurgudan al'ada shi abin da yake al'ada shi ana so ya rage kuma kenan kowa ba zai gaba al'adar wani wajen rage sadaki inda halin ma ba ɗaya bane yawa halin ba ɗaya bane ba sauran kabilan suna da kiwon dabobi da arziki da sauransu kai ka wasu kuma ba yawa kenan ka kowa al'ada shi yasa shari'a ta addinin musulunci ta bar abin mutlakan larabawa a al'ada su rage daidai al'ada su kowa ya kalli al'ada shi nan addinin musulunci yana daga cikin guraren da ake amfani da al'urf shine al'ada kyakkyawa amma duk lokacin da aka sa sharaɗi ne dole ya an ƙara an tsada kuɗi to kuma ya saba addinin musulunci to ƙarshen haka wanzu misali in ka ɗauki yawa yawan matasan mu a yanzu wanda suke masu sana'a za ka lokacin da mutum iya abin da yake jarinsa duka jika ɗari uku ne ke bugawa a kansa to kaga kuma a zo a zuwa wani jika ɗari kuma ya kai matakin da iya buƙatar aure kuma ya cancanci ya aura kai yanzu misali da jika ɗari uku wani hobe babban jari ne to yanzu misali jika ɗari uku idan ka shiga cikin aure to bayan aure ba za a samu gaskiya amma inda za a bar mai jika ɗari uku sa zai iya riƙe matar nan lafiya lau babu wata matsala babu komai saboda ya iya shiga da fita amma duk a yayin da aure ya gitta baris ya gitta cikin wannan shagon wallahi ba za a samu akwai matsala gaskiya kaga wannan duka iya daga cikin abin da ya kamata a ce uwaye sun hanga a kansa kenan wannan bangaren abin da yake damun al'umma ta wannan bangare kamar da malam bakari magana shine uwaye su ringa diba wane ne za su aurawa kada su ringa diba mai a hannunsa tabbas sannan kuma arziki a hannun Allah subhanahu wataala yake in shekara nawa za a yi Allah shi ke yalwatawa wanda ya gada mana daga cikin bayan Allah akwai wanda suka yi aure a nan garin ba sai an faɗe su ba su da komin su amma yau sun fi kowa rufin asiri ya ka haka saboda diba da uwayen da da uwayen da kawai mutum zai kalli wani sai kawai zo zan aure maka ƴaƴa alamun mutumin kirki akwai wanda su suka ringa kama mama su matasan ma har suka zama wani ba a duniya amma duk a yayin da ya zama to an sa abin duniya kuma a irin wani lokacin da ya kamata a ce an dauki al'adun bayan sai ya zama to kuma a wannan lokacin da ake kaita inda mu zo kaga yawaituwar samari da ƴan mata to amma da ƴan mata da wani waye sai a hankali da gobaraye ga sunan kala kala bangaren mazan da bangaren matan ga zawaru da yawa wannan duka shine kuma matsala to sai abu gaba ta gaba da zamu tattauna akan ta bangaren abin da ya shahi bangaren abin da ya shahi shi zamantakewa ta bangaren abin da ya shahi uwaye da suke samu din dake mun dan yi tafarruki akan sa amma mu sake mai magana akan sa afwan kahin mu dan yi ciratu daga wannan nukta an nasiha ce zuwa ga shugabanni za ga da dama a certificate de mariage a nan ne kaɗai aka haddade iyaka kuɗin sadaki jika hamsin haka ake rubutawa ai wannan kenan dokar da mai girma sarkin musulmi sultan sanda ya ɗauka a yi ƙoƙarin a tabbaka ta fiyaliyar ba ta kasance ba a iya sarcika da mariyar ba a iya takardar ba ta nuna an yi aure a sa jika hamsin alhali a ƙasa kuma hallo an kashe kuɗi ya yi miliyan ɗaya da rabi kenan ya kamata da balis ɗin da kuma kuɗin sadakin a haddade kuma a tabbaka wannan hukuma ta shiga ciki sarkin hukuma ta gargajiya ta shiga hukuma ta zamani ta shiga sai abu ya zamto an bashi karfi kuma malamai sun mai da hankali akan wannan nukta da faɗakarwa kuma masu unguwanni ma su dinga bibiya suna bincika duk abin da ba daidai ba su rafa a hukuma to wannan zai kawo karanci shi yasa a kasashe na musulmai da suka ci gaba da akwai me yake suna al-ma'zun ash-shar'i wanda kamar kusan notar zamu iya cewa ko ise wanda ya karanci shari'a ta musulunci shi yake da nauyin ya daura aure wannan certificate marriage din daga biran shi zata hoto wanda mutum ne wanda ya karanci shari'a ya karanci babin nika ya karanci mashakil din nika ya karanci komai na nika in aka zo za a aure zai tambaya ina alwali ina waye ina waye a biran shi za a daura auren an yi an kai aikin hukuma yake yake sai aikin hukuma yake kuma masani ne akan wannan bangaren kuma an yi an kare in aka yi daurin aure an yi an kare kuma a gurin zai haddade kaza za a bawa mace a rubuta kaza ne mace ga shara'in ga ittifaqin da suka yi komai a zana abin da suka yi ittifaki abin da suka yi ittifaki in ya saba shari'a kai tsaye shi masani ne dama ya ce wannan abin ya saba shari'a to kaga ya kamata hukumar mu ta yi irin wannan kaga yanzu alhamdulillah jami'o'i na musulunci ga sunan sun yawaita tun daga uwa jami'a islamiyya bin Niger da kuma jami'o'i na musulunci wanda aka ba su dama budewa a ƙarshen gwamnati da kuma jami'o'i na waje wanda muna da wanda suka yi karatu a wannan bangaren mutum in ya zo dai a bashi lakire ya je ya koya ko kuma wani ma baya samu alhali wani ya karanci bangaren da za a warware wannan matsalolin wani ya karanci bangaren da za a warware matsalolin rabon gado wani ya karanci bangaren da za a warware matsaloli na limanci wani kuma zamantakewa ta auren marikici idan ya zo ya sai da za a yi warware a ci gaba da zama kuma a zama lafiya yanzu alasan misal kalli kasa kasa ta libya kaga nan kusa take da mu in aka ce maka wace kasa ce ta yi yawan maharta alqur'ani in aka ce maka ga ƙasa kaza ce ya kayan mamaki libya in aka ce ma libya ita ce ta yi kowace ƙasa yau ma da ƙwarar ya kai mamaki nisbar ta yawanta in aka diba aka ga yau ake samu kuma ga yanda muke ganin zuhur in ilam yanda yake bata libya to me yake kawo haka shine sun ba ma mahadatan alqur'ani kowane bangare da ka karanta sun ba shi muhimmanci a libya babu wanda zai karatu a aikin banza musamman karatu na addini musulunci ko wani bangare ka karanta ana iya tirafi da shi kaga maharata alqur'ani ana iya tirafi da shi to mu kasa ce yanzu muke tahiya wallahi sai a hankali wajen bangaren bada wannan muhimmanci ya kamata a bawa wannan muhimmanci dan a kawo matsaloli musamman matsaloli na harka aure Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan shine yan nasiha zuwa ga shugabanni jagoran al'umma kama na gargajiya kama na na hukuma a yi kokari wajen lura da wannan bangaren a yi kokari a kawo maganin abu tun kahin ya faru Allah taimaka Allah sai alkhairi barakallahu fikum wannan tabbas wani abu ne babba wanda ya kamata a ce hukuma ta sa ido a kai diba da cewa ita Allah zai tambaya a gobe kiyama kuma idan al'umma suka gyaru wannan wannan hukumomi da waɗannan jagorori su ne su ne farkon da za su ci gajiyar a duniya da lahira kuma duk a yayin da al'umma aka ce ta karkashin wani shugaba daga cikin shugabanni ta lalace to ya kowa damuwa kuma wannan ba zai yi ba dole sai an samu malamai na Allah da wanda suka san wannan bangarori an sa su a cikin wannan tsari suka yi zaman ruwa da take akai insha Allah abu ainihin zai gyaru akai za mu kuma dai duka akan wannan bangarori ne na bangare abin da ya shafi abin da yake tsada da aure a cikin al'ummar mu akwai bangaren abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi shine abin da wake biwa baya na uwaye yanzu misali idan mutum aka ce zai aure eh zai aurar da da yarsa to tashi hankali ya same shi a duniya dan akwai wanda mu mun sha ji mun gani akwai wanda yace duk karkar sa da mallaka sun kare a wajen aurar da ƴaƴan shi wani gonar ma ya saida wani ya ce shi kuma gonar da yake nomawa daya daya ita ma ya saida sai ya ce ya zo ya tsugunna ya ce bai da abin da kuma ga wasu ƴan mata amma mala a iya cewa tsadar rishin noma na kirki yanzu da ake fama da shi a na gonakai a na gonakai shi ne wallahi wa'in manoman na kirki an kallafa musu wajen aurar da yayan su sai da gonakai wa'in da suka siya wala san misal wani dan bariki ne a niyami ya siya ya ce kawai ka a noma mishi wani kuma ya siya yana bada a noma amma noman ba na kirki ba ko su a kewaye kawai a yi ilo Eh, kusan hudu ko biyar kawai a kewaye a bar gurin haka a yi jirdan to su kuma alhali manoman na kirki wanda suke kawo al'umma abinci Inna lillahi.
an tilasta wa rayuwarsu wajen aurar da 'ya'ya sun sai da gonakar to kaga yaushe abinci zai yi sauki da yanda ka san abinci kamar a- a a- a bada shi wata shekara ana biyu abinci aka ce gon hatsi mila shi ake gona ma a yi taki da shi ka gani wazo ne ya zama to tarihi yanzu ya zama tarihi Ya zama tarihi.
manoman an tilasta musu sun saida yanzu za a ga yanda a ƙauyuka ake yawan saida gonakai ba a yawan saida karurruka da da me yake suna da da gidaje kuma in ka bincika masu sayan zai yi wahala a cikin ƙauyen suke kuma abin da kace wani ne a Niamey a kwance wani a Amerika a kwance wani a Makka a kwance ba noma ba zai wanzu da kaga ai a kauye akwai karanci irin ababe na bangaren aure da sauransu amma yanzu a kauye za ga aure za za a ce ba za a yi shi ba sai kaka sai kaka to wanzu kakan ma in ta zo ba a samu gonar dai an ciccira ta wannan dan gidan wani an bashi wannan An an bashi.
bashi to wanzu karshen ta sai ya sai da gonar zai aure da ita to ka gani da akwai musiba to akwai to mu zo marayar yanzu mu mu kuma kan marayar yanzu bangaren marayar abin da yake fitowa Gidajen cikin zama.
bakunan su mahaifa su ne zaka ji da tuji ya ce yanzu shi yanzu gidan da yake ciki ma da kare ne ya sai da kwata ya aurar da ya sa wance ya sai sai da kwata kuma ya aurar da ya shi wani yanzu gidan ma da yake ciki kwatan da ya mai saura bayan ya sai sai da su Eh.
to shi ma a jingina yake wani ya ce ma ya sai alhali da ka gani alhali malaman fiqhu sun yi bayani jihaz baitul arus laysa ala az-zawja kayan daki kama tun daga kuyar har zuwa abin da yake kuyar kwano tun daga kayan sawa na iyamace tun daga gado salon dukkanin kayan daki ba wajibi bane ba akan yarinya ma- Balle amarya uwayenta, balle ko uwayenta.
uwayenta Mm, wajibi ne akan shi ango mm.
shi ne zai yi kayan tsaki amma malamai suka ce inda akwai musamaha Mm.
da akwai al'ada ba laifi ba ne ba za su yi amma ba a wajibta musu ba Mm.
a kowane hali ba a wajibta wa uban yarinya sai ya yi kayan Ya yi ɗaki ya yi gado ya yi balis ya yi almor ya yi kayan kwanoni ya yi mai yake da suna Bar- bar- bar- bar- rijiddika bari mu bi shi a a- abin ya yi yawa Wannan bari mu bi shi da da da bangaren kidayawa don saboda abin ya fito a hili na a yau idan mutum ya zama to zai aurar da yarsa mm, kaga na farko zai sayi matala guda biyu guda biyu wanda mafi karanci to kowace matala ina akwai aji ka 80 ita kadai tamanin guda daya.
tamanin kaga da akwai aiki wala Allah albashin shi jika tamanin ɗin ne.
Yo, albashin akwai akwai wanda ke kula akwai Kuma wanda ma'aikaci shi sana ne.
ma wani ba Allah ma Sana- akwai da cijin da yazo ce ta aishi wala tun da yake bai taba rike jika 40 ba tashi ta kanshi ko yace Inna lillahi.
mu tsoho ne ya girma ya ce ce jika 40 a gabe daya Eh, Bai taba bai zuwa.
taɓa rikewa.
yanzu nan in zai aurar yarsa dole ya shiga da dangi akwai aiki gaskiya Sai shiga dangi.
sai an yi ta ƙaƙƙaramin murya to wannan shi wani zubar da mutunci Zubar da mutunci.
bai yarda da wannan ba Zubar da mutunci.
to mu dauki bangaren ah, masala ka gari akalla jikka 150 mu dauki shi mafi karanci wannan wani mun faɗa ne kawai kan mu ƴan wasu ga cewa wai mun rage a mafi karanci ne bayan shi uba yayi wannan masala in gado ba yanda za a yi a ce gado na jikka 200 ne ko 300 ba zai yi ba ka ganin ma to aiki gado wannan jikka 300 wannan wai karshen kaskanci ne a yi da mutane jika ɗari ɗari uku da hamsin har matala eh jikka 300 shi gado jikka 350 mafi karanci a ɗari uku da eh da hamsin musu a yo ganin jika 200 bai hawa ko na jagwal da ake zuwa aje a sayar da shi ba za ka samu ganin jika 200 subhanallah to jika 350 ga mutala jika 200 ta hoto ɗari biyar mm.
200 ta hoto wanzu bayan kai wannan sannan kuma gagara kaga wasu za su yi bahun shinkafa goma Mm.
wani bahun shinkafa bakwai ita ma kaɗan dai jika Masa- ɗari Eh, a'a ba a kaɗan jika 100 ai gara ko kaɗi kuka so mafi karanci wanda muke gaya masu jika 200 ta ɓace a cikin gara 200.
kana so ko baka so ka gani yanzu jika 700 ta fito ga salon nan ta zama rukuni daga cikin rukunin army Eh, ita ma yanzu sauran in mafi karanci babu ta jika ɗari Mm.
ɗari da hamsin babu ita ma yanzu ita ma akwai ta ɗari hudu ɗari biyar amma ita ma a kaddara a barta a ɗari biyu ɗari tara ta hamsin.
kalla in in ka je cinadar mafi karanci wannan a yi a talauce miliyan guda ɗaya kai Miliyan kuma ɗaya.
baka da jika hamsin a cikin aljihu banda abincin da zai yi banda waye kuma ga wani banda maraƙi ba- mai karfin ƙarfi ƙarfi ke ce shi ma ya tsora wa kansa tunda ya zama Sai ya- ana gidan makwacin shi kaza an yanka maraƙi Shi da zai ma- aure- shi ma yanzu ko bashi ne sai an kullu an to turu kaga wannan yana daga cikin sababin da ke kawo tsada aure yawan gwabraye yawan zinaci zinaci yana daga cikin abin da ke kawo yawan fa- fa- wannan ha- wannan faɗe da ake wa ƙananan yara da ake wa 'yan mata to kawo ƙungiyoyin da suke lura da wannan abin kamata ya yi irin wannan asbab kada ku ce za ku magance matsala karan kanta ku magance to ai sababin matsalar ƙungiyoyin su waye a bayan su mafi Turawa.
yawa ne su turawan kuma dama ai abin da suke so lalacewa abin yi yawa kaga yanzu ne suke in aka wa mace fyaɗe a kama mutum a kai shi kaso a yi wa ba laihi bane ba a mishi hukunci amma a magance matsalar su wanda suka riga suka yi a yi musu hukunci amma asalin matsalar sai dai in an yi ta yazo tsaya yanzu wannan wanda ya yi fyaɗe aka kai shi gidan kaso an yi wani abin da addinin musulunci kusan baya so ba an yi tashirin shi ko in haddi ne na na shari'a aka yi mishi kaga an kare gurin wannan tashirin da aka mishi an kai gidan kaso ya yaɗe dan fyaɗe ne ya tafi gidan kaso galiba a gidan kaso da akwai mabannata da yawa ƙara ruɗa shi ne za su su ce ka ci moriya ka ka moriya he ƙara lalacewa gidan kaso ba shi bane hal kuma gidan kaso an kai shi maimakon a sa shi aiki a dinga sa su noma da sauransu ta yanda mutum kan hanya hutu ya samu aikin yi zama zai yi kawai tunani ya kashe shi idan ga ganin ya fito wani irin ta'addanci eh wani irin ta'addanci tunda duk lokacin da mutum ya zauna babu aikin yi da aka sa shi kawai tunani ne zai ta tunanin nan kashe shi ne zai kashe mustaqbal din shi ne zai to shi yasa ya kamata ko gidan kaso ne ma a sanya mishi wani tsari muna da dajijjika ga su nan a dinga sa su noma aikin hannu da dama yau kalli mafi yawan yan cana da suke zuwa ayyuka nan an ce mafi yan yan kaso ne yan kaso ne a zo a kulla alaka da shi abu kuma babban aiki za a dinga tura wani haƙo mai wani direba wani tuki wani ababe aikin kwalta yawanci yan kaso ne nasu ba a zaman banza a kaso to mu yanzu zaman kasan nan da ake yi fa ana na farko ana kashe kuɗin gwamnati wajen ci da su da sauransu sannan kuma hallo babu wani aikin da aka koya mutum la noma wala aikin hannu wala kuma bil munasaba shi yaron nan barawon kaji ne ko kuma na salula ne yaji ya gamu da gangastar in barayi na duniya sun lalata shi sun zo sun gaba dakin sa daya sau da dama ana ana bibiyar zaka ji ma'ikwanta suna ba haɗi ana bibiyar dilan kwaya dan aka bincika sai a ga dan kaso ne yake sai ta to yanzu wannan irin kaso wace hukuma ta yi da kara mishi wasu kaso an malisa in aiki da yawa a cikin kan wuta kaje kamar aiki kaza subhanallah gaskiya kaga da akwai matsala akwai matsala kenan kaga musamman mu dawo kan nuktan mu shine matsalar fade da da ake wa kananan yara da mata wallahi a magance ta fil asas a magance sababin shine wannan tsadar da ake tsorawa tilasawa uwaye na yarinya da ake yi da kuma tilasa shi ango da ake yi karkashin wannan gabar ma wannan gabar wanda labari ke zo mana shine a nan gari wannan kira ne ga hukumomi muke ainihin musu kira akan Allah subhanahu wataala ya sa su su shiga cikin wannan tsarin a nan garin an ce ba sai dare yayi ba karfe 8 ko abin da ya kama da wannan zaka ga yara kananu yan shekara 10 12 13 wata koma ma bata fara ba ta tsaya akan kwalta tabbas tana karuwanci a nan garin an ce akwai titunan da sun karfe takwas yarinya ya shekara goma sha biyu shekara goma sha uku wallah ana ɓata ana kuma wani ne zai zo ɗauke su kuma to ina su shujujoyin da kake magana bangaren masu kula da harkar harkar ƙananan ƴan mata kaga wannan haƙƙi nan ne kuma da tunda wannan aita ce ba ta kai ba shekara sha bakwai shekara sha hudu gurare kuma guraren da akan idan hukuma suke babban abin ma da zai baka zai sa mutum ya yusabu bil ihbas mutum ya samu rauni a zuciyar shi ya samu bakin ciki guraren ba gurare bane ba wanda a koyi a cikin al'umma gurare ne akan idan hukuma kuma ƙarshe ƙananan ma'aikata ne ake lalatawa misali zan bada misali ma'aikacin soja yanzu ya fara aiki yana daukan jika 70 shi maimakon jika 70 ne ya amfanar da uwayen shi maimakon jika 70 ne yayi kokari ya ajje dan ya ya gina mustaqbal din shi dan ya yi aure maimakon jika 70 ne ya dinga ajje wasu kudade da zai dinga zai sayi hili gurin zaman shi da sauransu yayi gini to an zo an bar shi kusa da shi dama da shi ga mazinata ya dinga ɗauka yana ta kaiwa da yake wasu na haddade shekaru na cewa ba za a yi aure ba an shiga aikin kuma sai lokaci kaza kuma haddade wanda aka yi a iya cewa kawo hikima ce suke ganin dan mutum ya iya tsara wani abin da zai yi kanshi to kuma a wannan lokacin an bar shi da ƙananan yara karuwai a kusa da shi shi zaka gani yawa yawa ko albashi ya je ba a yanzu zaka ji ana cewa ana samun wasu ƙananan layyuka ga wasu waɗanda bai kamata ba a ce an same su a ciki to kaga wannan abu ne wanda ya kamata wallahi a kiyaye hukumomi da wannan hukuma ya kamata tun daga mayar har zuwa ga shugabanni su yi kokari sarakai wannan gwamna gwamna duka su yi kokari da su wajen sanya iyaka shugaban bangaren yawwa sojojin kansa a yi kokari wajen sa iyaka akan wannan gurare gaskiya ne a ga ga alasar misal kusa da gidan likita kusa da gidan likita kusa da gidan da za a koya maka kiyaye rayuwarka kaka je ka ɗauko cututtuka kuma a dinga zinace zinace a mai da gurin kurin karuwai gaskiya ne kusa da likita wani ya kawo marar lafiya ya- me yake da suna ya kawo marar lafiya likita zai huto ya je ya tarda karuwai gaskiya wannan iya daga cikin abubuwan da
ya muke- kamata a muke kiyaye.
kira ga hukumomi wannan Allah zai Wallah, tambayi wannan kowa nukta daga ce- cikin al'umma kuma nukta ce mai Wallah, mahimmanci hazina wanda kuma jiddan.
ni babban abin ma da ya ban mamaki ya yi ban takaici shine yarinyar da a yanzu ne ta fara tashi shekara 13 14 a ce tashin karuwanci to Da akwai- to shagari da waye mata ya shiga gari ɓata ɓata gari ne da su.
i musibar ba karma bace ba Wallah, kuma wallah.
yanzu matsalar in ita tana ce sai ta bata goma Allah Allah duk a yayin da kuma ya ita tana ce sai ta bata ko- kowane goma.
shugaba ya san da Ƙarfi.
cewa wallahi a ƙarƙashin mulkin shi in yayi kokarin kiyaye wannan ababen wallahi zai zai cetar da rayuwar al'umma da dama Gaskiya ne.
zai yi kokari wajen barin tarihi kyakkyawa zai yi kokari wajen samun lada kuma sai iya kuma a dalilin haka Allah sai ya kiyaye ma iyalanka da Gaskiya ƴaƴanka ne.
na tabbata cewa kowa baya so ƴaƴan haka ta faru da ƴaƴan shi maza ko kuma duk mata wata bannar da ka toshe ta a rayuwanka wallahi bayan mutuwanka ma wannan Wallah.
alkhairin sai ya ringa sai ya saraka haka ne tabbas domin shi kuma in yayi zamto a nan da magaram kusan za mu iya cewa in aka samu shugaban da ya fara liƙe wannan abin wallahi zai zamto tarihi ne kyakkyawa duk wani wanda ya koyi da kai akan wannan abin Sunna.
wallahi zaka samu lada من سنة في الإسلام سنة sunnatan hasana وله walahu أجرها ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah Gaskiya ne wannan.
to kaga mutum in yayi wannan abin duk wani wanda ya koyi da shi yana da ladan shi الله أكبر shi yasa ya kamata a hukuma ma a kawo tsari irin na hisba gaskiya alhamdulillah da akwai waɗanda kawa a garin maradi an taɓa yin irin haka lokaci ɗaya mayar ɗan garin maradi ya sa tsanani duk wani gidajen karuwa aka riye duk wasu gidajen giya aka samu tsa- tsanani da iyaka wallahi an samu tahassuni Allah أكبر.
an samu ci gaba a lokacin da aka yi wannan abu to ya kamata a kawo irin wannan tsarin amma yanzu ƙananan ma'aikata mutum yana ɗaukan jika saba'in wani jika tamanin wani makamantan haka bai amfana da uwayen shi ba da suka yi kokari wajen tarbiyyantar da shi bai amfana da kan shi ba bai amfana da mustaqbal ɗin shi ba bai yi ba eh, zakka bai yi ba sallah kaga a ƙashin wannan gaba a iya abin da ne na hango shi ne yawa yawan ya- idan za ka za za a tattara waɗannan ƙananan yara da suke irin wa- aikata waɗannan miyagun ayyuka a yanzu idan ka duba za ka ga nau'in sha'awa ta 'ya'ya mata ta canza akan baya za ga a zamanin da za ka ga yarinya a shekara sha bakwai sha takwas har mai mata magana ita zage shi shekara ashirin za ka ga mace gata nan bata damu ba Tabbas.
amma yanzu yana a shekara sha ɗaya sha biyu za ka ga Allah wani zamani ne aka aka samu kai na tsananin sha'awa za ka ga Wallahi.
suna da samari suna da Wallahi.
kaza Kaga- to a yanzu ne kamata a tsawaita a a yawaita yin aure wallah ga ga al'umma sai zaman to kuma a cikin gidan Eh.
takan iya ga tana da sha'awa to kuma ga tana da ya da ya da ya da ya da ya uwaye suna ganin cewa ke kake kawo mamushi Eh.
kake ma mu zancen miji ga wancan can ba ta samu miji ba to wanzu me za ta yi dole ta nema ma kanta me halli ta wajen Yawwa.
biyan sha'awa ta gehe wani abu Kuma bala'i ne matsala.
kenan to wanzu me zaka faɗa game da bangaren uwayen da idan kanwa kanwa kanwa ta samu miji sai a ce a'a ke ba zance ki kuke ba ga tsohuwar budurwa a gida ke yarinya karama ai shekara 16 ko 17 ko 18 ba a zancen ki sai an aurar da yayinki wannan akwai shi a shari'a ko kuma kawai wannan ma yana daga cikin abin da al'ada wadda take fasida me al'ada fasida al'ada da ta sabawa koyarwar shari'a ta musulunci al'ada ta saba yani yanda addinin musulunci ya ginda kenan bai kamata ba a ce wai sai an wa ya aure tukwana za a wa kanwa sai an wa yayya aure tukwana za a wa kanwa aure la duk wadda ta samu miji a yi mata aure a yi ƙoƙari wajen sa'ai wajen a tabbatar da duk wadda ta samu miji a yi mata aure wannan shine addi- abin da addinin musulunci ya shar'anta kai addinin musulunci ya shar'anta kai ko da ba ta samu miji ba kai uba da ta zauna haka gwanda ka tashi ka nema mata miji na garin ƙwarai haka Umar bin Khattab lokacin da yashi Hafsa ta zamto me yake wa suna marasa aure ce sai yake bincike ya nema mata miji na garin ƙwarai he tunani akan ga Usman yace gona Usman Usman yace wallahi Umar ban da dama ƙara aure kakka ji haushi dan ka bijirtowa wani yace wallahi ban da dama ka samu Allah zai tarantar da kai sai yazo gurin Abubakar abokin sa ne aminin sa ne yawa sai yazo gurin Abubakar ya nema mata miji Abubakar yace yayi shiru bai ya nema mata ya nema mata aure akan ya aure ta Abubakar yayi shiru ya ki bashi amsa shi kuma da me yasa Abubakar ya ki bashi amsa shine Abubakar yana da sirri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan manzo Allah ya bashi labari yana so ya aure Hafsa kaga wannan aya ta zo wallahi ya jahadu fina lanahdiyannahum subulana kaga yayi kokari akan ya nema ma ya shi aure ashe shi bai sani ba da ya Allah ya riga ya nema mata miji Allahu akbar kyakkyawan niyyarsa a zuciyarsa Allah ya za'a masa mafi alkhairin mutane gaba ɗaya amma duk lokacin da uba zai ce bari in bar yarinya ta nemo miji da kanta to ka san wani irin miji za ta nemo ka san waye zai sace zuciyarta tun kahin magana ta zo gurinka gurin nasa ba kore wani bawan Allah an ce malami ne limami ne ma na juma'a Eh.
bayan an kare sallah sai yake cewa to iya da yan mata biyu ko uku a cikin gidan shi ba su da aure yace yace shi baya tsoro komai kuma ga shi wadai matakin karatun su da komai na addini Masha da sauransu yace kuma ga lambar shi ne yace babu tilas wanda yaga cewa iya bukatar auren su ko kuma iya da wani wanda yake nema a nema masa mata sai a gama su su je su kiruna wani iko Allah a- a- ya faɗa shi gida aka wuce ba jibawa baya ko ba gida aka ringa samun mutane suka ringa bugowa duka yanzu ta ce a ciki ya samu Ya- mutanen kirki kwana ana zaman lafiya to kuma galibin irin wannan auren da ya bi ta hanyar Eh.
wannan wallahi an yi samun zaman Allah ke lafiya kawo ɗauke da kwanciyar hankali to me to kaga wannan kissar ta Umar da sauran irin kissas din da suka afku a zamanin musulunci lokacin manzalar sama suna nuna cewa uba kai ma an wajibta ma ka nema yakka mu yanzu matsalar da ake samu yanzu wanda zai ma zo ce iya san iyar wani wani uban da yake karamin uba ne ko Eh.
karamin uwa ce sai su ga kamar abokin faɗan su ne ma to kaga da akwai matsala wanda zai ga ana ta zaburo masa ana Ana cewa mu ta- mu san kaza iya kaza to kai To kai kai- wanda ya zo wanda ya zo neman a auren iyaka ai alkhairi ne, ba karamin alkhairi bane ba Amma kaga kuma ana- kuma daga cikin abin da ke kawo mutane su dinga cewa a mu ba yayi ba mu nema wa iyan mu miji wai sai a wulakanta mu Kaskanci.
sai a dauke mu kaskantatu la abadan za a karamta ka a darajta ka a san cewa lalle ka lura da tarbiyyar iyaka amma galibin abin da mutane suke kallo mai duniya wai ba a ba da kuɗin kirki ba a ba da sarakin kirki za a wulakanta za a yi waye To, kai kuma akwai- duniya kake akwai akwai abu na mafi kaskanci da wulakanci sama da yakka ta lalace Kana ji kana ta yadda ga ta nan wani ma ko an gama ko an kulla mai a giya ba zai dauke ta ba ka gani wannan yana daga cikin babban ababen da ke kawo cikas in aure kuma sai mu dawo kenan kan nutsa ta dai wannan dai da yake wa suna tsadar tsadar takalif inda suke kan uwaye na'am shine o- takalif da ke kan uwaye kenan wannan abin Allah bai dora musu ba na me yake da suna eh, kayan ɗaki da wani gara da sauransu Allah bai dora musu ba al'ada ce kyakkyawa in mutum ya yi ya kyautata in bai yi ba ba wajibi ne ba akan shi wajibi ne akan shi miji shi zai tashi da wannan abin shi zai yi da wannan abu Allah taimaka Eh, na'am zamu ba da dama Na'am.
bude waya mala bakar insha Allah insha Allah ah, lokacin ya an ya tafi ai za a same mu a wata lamba sabuwa ita ce ainihin katurban digit ba a ba kai katurban digit katurban ta'on a bai ce wannan an bugo ne a kanta